لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwarmu a markazu ahlu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magara yau muna juma'a 19 ga wata na ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da ishirin da hudu ga wata na shidda shekara dubu biyu da goma sha shidda muna cikin tafsirin suratul ma'ida a jiya mun tsaya aya ta ɗari da goma sha bakwai ta wannan sura suratul ma'ida kenan insha Allahu yau za mu dasa aya ta 118 to duk da cewa jiya bayanin ya gabata na akan aya ta 117 amma saboda karatun namu ya zo daidai da inda yake da jigo za mu karanta aya ta 117 he mu gama da 18 insha Allah don abin zo ta yi ta zo daidai insha Allah Allah Ibrahim Muhammad Ibrahim ke karanta aya ta 117
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنتم عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم أنا مغانا تشيتا إيسى عليه السلام جواب تنبيه دا أكمي kai ka ce a doke ka da kai da babarka abin bauta guda biyu ba ni ba wanda wannan amsa ce annabi isa alaihissalam bayan da ya yi bayanin bai dacewa shi ya wada abin da bai da haƙƙi a kan shi kuma cewa allah kai ne ka san abin da ke raina ban san abin da ke ranka ba kuma na cewa da mai da ilimi cewa allah kai ne mai cikakken sani ilimi na gaibu to na yace ma qultu lahum illa ma amartani bi ya Allah ni bin ce musu ba wani abu sai irin abin da ka mana umarni da shi shine daga cikin abin da ya ma umarni ani ibudullah rabbi wa rabbakum ku bauta ta ma Allah ubangiji na kuma ubangijin wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim Allah ni ina mai shaida game da abin da na isar musu lokacin da nake cikin su amma falamma tawaffaitani lokacin da ka amshe ni ya Allah kunta anta raqiba alaihim Allah kai ne wanda yake kiyaye aikin su kuma wa anta ala kulli shay'in shahid Allah kai mai gani ne akan komai sai nan cewa in tu'adhibum ya Allah wa'annan bayinaka in har ka musu azaba fa innahum ibaduk bayinka ne ba mai ce ma wani abu abinda ka so kake da bayinka kuma wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim kuma Allah idan ka gafarta musu ma kai ne dai mabuwayi mai hikima in ka lura da wannan aya tana karantar da kai da wani tausayawa game da wa'annan bayin Allah game da wa'annan wani annabin Allah shirka suka yi da Allah ɗaukan wani suka yi ba Allah ba amma yake wannan bayanin ƙarshen duka wannan bayanin Allah in har ka musu azaba bayinka ne abinda ka so kake yi kuma idan har ma cewa ka musu gafara ma to kai dai mai cewa an haka musu gafara ma kai mabuwayi ne kuma mai hikima cikin mulkin shi ƙarƙashin wannan aya yan uwa sha Allah za mu karanta hadisai wanda suke ba da wata kwan bushara ko wata matsayin wannan al'umma game da bayani da muka yi ajiya na rudin wasu 'yan dariku wanda suke faɗin matsayin shehunai banda ba su da shi a hilin kiyama za mu ga alaƙa da wani aya zan karanta wasu ruwayoyi wanda ta imamu ibn kasir cikin tafsirin shi ya kawo wayannan hadisai kuma ahmadu shakir ya tabbatar da ingancin isnadin ruwayoyin kamar da yake cikin tahqiqi da imam musnad na imam ahmad ahmadu shakir ya tabbatar da ingancin ruwayoyin yanzu zan karanta ruwayoyin guda uku saboda akwai kwarai fadaloli ko wasu labarai a cikin insha Allah ruwaya ta farko wadda ibnu kasir ya kawo ta da imam ahmad ya rubuta cikin musnad kuma na muku bayani ahmadu shakir ya tabbatar da ingancin ruwaya ga yanda hadisan suka zo a jere ruwaya ta farko ta abu dar abu dar ke cewa قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم ثم تخلف أصحاب له يصلون فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله فلما رأى القوم قد أخل أخلوا المكان رجع إلى مكانه يصلي فجئت فقمت خلفه فأومى إلى يمينه فقمت عن يمينه ثم جاء ابن مسعود فقام خلفه فقام خلفي وخلفه فأومى إليه بشمالي فقام عن شمالي فقمنا ثلاثتنا يسلي كل واحد منا بنفسه ونتلو من القرآن ما شاء الله أن نتلو abinda na karanta abinda ke ruwayar abu zallu gifari ke cewa radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsayuwa a wani dare yayi sallah ta isha bayan sallar isha ya kare wasu cikin sahabbai suka suna salloli bayan sun ja da baya sun sake wuri suka fara salloli to da ya ga sun ki barin wurin suna suna sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma gida da ya koma gida can an dan jima ya ga sun rage sun tafi da mun yau da ga yana gina aka ji watsewa da ya ga sun dan watsa sun tafi in ji Abu Zar ya ce sai manzo Allah sai ya dawo da ya dawo shi Abu Zar iya nan yace da ya dawo sai ya tashi fara sallah ni ma ya tashi sai na je bayan shi na tsaya sai mun nuni in komo dama daga damar shi na tsaya a damar shi sai ga abdullahi bin mas'ud shi kuma ya tsaya a bayan mu sai manzo Allah sai mai ishara ya koma shi kuma da hagun shi amma wannan hagun shi tsaye da madan hagun ko sa da shi yace a wannan hali da muka tsaya yace yace yace fa qumna salasatuna yusalli kullu wahidin minna bi nafsihi saka ce sallar tayi da kowa saka shi yace muna kar baka karanta alkowa ya karanta qur'ani abin da yake ta karantawa a wannan hali yace muna wannan sallah wa qama bi ayatin min alqur'ani raddadaha hatta sallar gada annabi manzo Allah aya daya wannan aya da makaranta ta in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wannan aya manzo Allah ya take yake mu kuma kuma tilawa suna su kawo za su tilawa suna sakan Qur'ani a jere amma manzo Allah aya da yake yace har aka salla asuba gari ya waye kai yace falamma asbahana aw ma'atu la Abdullah ibn Mas'ud an salu ma arad ila ma sana al bari'a yace da garin Allah ya waye sai na ma Abdullah ibn Mas'ud Abu Dharr sai na ma Abdullah ibn Mas'ud ishara ya mai sinyal ka tambaye shi ma wannan abin me yake ni wewa wanda aya ɗaya iya ta yi game tambaya me yake ni sai faƙali bin mas'ud biyadi la as'alu an shay'in hatta yuhaddith ita a la ban tambaye shi sai hodi ban mai tambaye komi ban tambaye ban tambaye komi sai na je hodi ban tambaye da kaina sannan kina Abu Zar Abu Zar bin Musa tambaya Ibn Mas'ud bai tambaya nan Abu Zar da kanshi dai sai ya ce annan da kanshi ya zo da tambaya yace fa qultu he nace bi abi wa ummi mana ya rasulullahi zan ba da fansar babana da uwata gare ka rasulullahi zan ba da uwata da ubana fansar ka ya rasulullah قمت بآية من القرآن ومعك القرآن لو فعل هذا بعدنا لوجدنا عليه يا رسول الله يا أكي يو ka tsaya ka yi kemule da aya ɗaya kana kai da kawowa kan wannan aya ɗaya ta alƙur'ani alhali Allah baka alƙur'ani gaba ɗaya yace wallahi wannan abin da ka rasu wannan abin da ka rasu wallahi inda wani a cikin mu ne haka da ya ba mu haushi da wajen na alai da ya ba mu haushi kwari inda wani ba kai bane abu aya ɗaya rasu wallahi yace sai manzon ya ce mini da'awtu li ummati nayi wata addu'a ce ga al'ummata addu'a ce na maɗin mata ƙulun sai abu zai sai na ce mashi fa ma za a yi jibta abu ma za a rudda alai tambayar da kai ba ta amsa haka ba ka kama al'ummar wata addu'a kama zaune roƙo ba ta amsa haka ba ka ma za a yi jibta ba ta amsa haka ba ka قال أجبت بالذي لو طلع علي كثير منهم طلعة تركوا الصلاة يتي والله أمم وتأمسه wadda amsar da aka bani inda wani a cikin wannan al'umma tawa zai ne a yaga irin abin da aka ban amsa kan shi wallahi wani wani ma da bar sallah saboda an gaji ayyukan an kare shi ke yana an kare kuna aljanna sallah ma da bari bari inda yaga irin abin da aka Allah bata kuma ummata wallahi wani ma da bar sallah sai yace qult afala ubashiru nas ya rasulullahi in ba mutane albishir in ba su bishara sai manzo Allah ce kala bala ce yace fa talaqatu mu'anniqan qariban min qadfatin bi hajar fa qala umar ya rasul Allah innaka in tab'as ila an-nas bi hadha nakilu nakalu nakalu nakalu an ana an ibadat fa nadaw an arji faraja yace da ne annabi da yace da majin labari annabi ce shirka ba labari har na kama hanya yace na kyattahiya da gaugawa ce na juya mu'anniqan na juya da gaugawa ya ce na yi kamanta hiyar ka yi jifin dutse haka sai umar ce ya rasu da wallahi ran tabbata ta yi in yi faɗi wallahi mutane za su dogara da wani abu eh za su dogara da wani hadisin musu wasu aiki sai an gane a nan cikin yaka dawo kaka wasu dawo na zo sai ya shaida ya gaya mutane wani abu ya sauko nan mene kan wannan aya eh za mu sha kwanciya bakan ta ruwa ta gaba wannan kenan iya da alaka da wannan wannan aya ce mun nan mene za mu dauka yan uwa cewa kenan ya halitta mutum ya raya dare da aya guda magana ke kuma wannan iya karanta da muna da muka saba muke ɗauka kamar ƙa'ida ce wajen tahajjud ɗauka dole ne a sarki ƙur'ani a wani lokaci abin zai gagara misali an ce goma ta ƙarshe to ƙur'ani sura sura wannan izi sattu ai in izi uku kuma za a yi nawa ne za a samu shi kun baiwa izi shi baiwa imma in ka ta goga bige bige bububuwa kare shi ne da wuya a samu yanda ake so na nutsuwa a wani hali ko a wani wuri da cewa dole ne ya sarki illa kuma masu dabara suna ɗaukar talawa tun daga farkon azumi to rashin dama dama a ida a ƙarshe amma cewa bai cikin sharaɗi yan wani kyamun ne ko mawashi ne cewa he ka karanta bakara hannati ko ya karanta wasu surori a jere shi yawan magana qur'ani duk da kotan abu na muhimmi na maganar wa'azuwa da jin zarin qur'ani amma lada na alqur'ani yadda misali zan kama sura guda in ta kunkumawa daga kamo izini guda ka yi misali ladan da za a bani ladan harafi ne ko na harafi hasana goma kenan in zan maimaita su dubu wannan ladan za a bani kenan kaga a nan akwai wani sauki game da mutum misali ba talawa kaga an dogo ana an dogo qur'ani an sama da qur'ani a hannu wasu ma hadda mamun da qur'ani a hannu babu wani an baka an ba an ba iya da cewa ba me zai hana shi ne mamu ya karanta abin da ya iya ya ta konko masurar eh ya ta konko mawa ba wani da komi ba wani kasawa ya ta konko masurar ta konko mawa a da ajima a sama awa daya tsaye ina ina ta kanta kullu lahu hadu kullu ita kullu lahu ya ta kullu lahu gurin ba maganta ba sahabin da ya raye dare kullu lahu ko ra sahabi ne tun warkon dare har karshe bai komai ibnu lahad har wani sahabi makwabcin shi shi ma bai bashi haushi ta ya rasu da garin Allah ya ce ya rasu da wawa ne wai daren jiya duk wannan qur'ani wai da aya sura ɗaya kan duka sura ɗaya rai ɗaya gaba ɗaya annabi kira ce ya rasu kai wani mita ka mita ka yaka ya rasu da wannan sura ina santa ne kurum ta ta kunshi sura sura ta Allah mai rahama yace Allah ma so ka saboda sanar ke mata a takaice ga annabi ya tabbatar mai da raya tare da sura guda to shi yanzu manzon Allah ya raya tare da aya ɗaya ya raya tare da aya ɗaya ina haka dai uwan addini bai rukunci abinda kai abinda yayi ma sauki ka kunta ma kanka ba kallafa ba sai ka sauki ba kallafa ba kan ba kai ba har da ce sai ka dauko kai don akwai sabani kan dokowa riki alqur'ani akwai masu ganin cewa bid'a ce akwai masu ganin an samu Aisha ta sa'ayi to duk kashe ne kaga dai ba wata shubaha abinda yayi ka karanta abinda kai ya ba tare da kaba kanka wahala wajen dogon qur'ani a san ka doya ta musallan da yake so qur'ani qur'ani hannunka ka bude qur'ani wasu ma'anoyi 'yan baya sai ga kowa ɗan to kai mamu kai tunani abin da ya ba da nutsuwa shurare wasu da ƙur'ani shurare liman iya karatu ya yi ka ɗauka kana ji ba ai ba ai ba makaranta bace ba eh ba makaranta bace kaje sallah ba makaranta kaje ba zuwa kai wurin wa'azu kai sallah ka tsaya ka shura ba ka ba da kunnan ka samu nutsuwa yayi baka wallahi damar wa'azuwa da fa'idantuwa da ƙur'ani kai mamu ka shiro da kudin mazoman wani kudin ta wajen hamar kwanye da hama iya wani wasannin abu ne wanda kika sai cikin sunna gaskiya bai cikin sunna ba mai kama hujja kai bai cikin sunna gaskiya ba ba matsala kai liman kai kan abin da ka iya eh ba matsala kun kayan dai wannan aya za mu ɗauki kenan an raya da yin aya ruwaya ta gaba ita ma ta bada wani fasahan al'umma sai ita ma imam ahmad ya kawo ruwayar kuma Ahmad Shakir ya tabbatar da ingancin ruwaya cikin musnad Imam Ahmad da yama musnad na Imam Ahmad ya mai taqiqi ya tabbatar da ingancin da ruwaya wannan kuma Huzaifa yake ban labari Huzaifa ke cewa غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم يخرج حتى ظننا أن لن يخرج فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نفسه قد قبضت فيها فلما رفع رأسه قال إن ربي عز وجل استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم فقلت ما شئت أي رب هم خلقك وعبادك فاستشارني ثانية فقلت له كذلك فقال لا أخزيك في أمتك يا محمد وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا مع كل ألف سبعون ألفا ليس عليهم حساب ثم أرسل إلي فقال ادع تجب وسل توفى فقلت, فقلت لرسوله أو موتي ربي سولي فقال ما أرسلني إليك إلا ليؤذيك ولقد أعطاني ربي ولا فخر وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وأن أمشي حيا سهيها وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تقلب وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوضي وأعطاني الإرز والنصر والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا وأعطاني أني أول الأنبياء يدخل الجنة وطيب لي ولأمتي الغنيمة وأحل لي وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج أبن ديك رواية وزيبة بن مالك يتوى غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا من ذلك صلى الله عليه وسلم يا بأتي ومغنشبا sai ya ce da ya jima falam ya kuru bi hutu ba hatta zanen na allon ya kuru har muka yi tsammanin iyayewa san ma ba zai hutu ba fallon makarar da ya hutu sajadatan sai muka ga ya yi wata sujada doguwa wannan sujada da ya yi in ji hussefa ce zananna annan nafsahu karkubi da fiha wala da muka yi tsammanin allah ya mai cikawa yadda ya ji makaman ma ya mutu da yawa muka yi tsammanin allah ya mai cika cikin wani dukawa da ya ya ce falama rafa a rasau da ya dago kai daga sujada fal sai yake cewa inna rabbi azza wa jal istasharani fi ummati ma za a fa'alu bihim kaji sai ki ce musu wannan sujada da ya doguwa wannan abin jin daɗi ne wata bishara ce samu ya ce ubangiji na mai girma da buwaya istashara ne fi ummati kajuwa ya ya tambaye ni shawara ya tambaye ni shawara cikin lamarin al'ummata me zai yi da al'ummata aka tambaye shawara me zan ma al'ummarka ma za a fa'alu bihim me kake so in yi da su faƙul sai na ce ma shi ita a yarab kuma halƙuka wa ibaduk na ce ya Allah abinda ka so ya ubangiji wa'annan dai halittarka ne kuma bayinka ne Allah kenan abinda ka so za ka yi da su ya Allah fastasharini saniya Allah ne ya sake neman shawara ta ya bani shawara me zai da al'ummaka ya ce na sake gaya mai cewa da ya Allah abin da ka so ya Allah wa'annan dai halittarka ne kuma bayinka ne ya Allah فقال فيشي هي الله يتمني لا أخذيك في أمتك يا محمد السلام بزن كم يتد كيبا هو بزن أسكن تد كيبا معناه بزن كما غورن كبا تكين الأمك yace anan ubasharani ya bani albishir Allah ya ba manzon shi albishir cewa anna awwal man yadkhulu jannata min ummati farkon wa'inda za su shiga aljanna na al'ummata mai tare da ni kenan harkon wanda za mu fara shiga gidan aljanna tare da ni na al'ummata yan harko harkon shiga ya ce ina tare da saba'una alfan mutum dubu saba'in ba tsare ba ma kulle alfin saba'una alfan wata bishara ta toce wata bishara ta toce wannan wani bishara ta gaskiya ya ce ɓan farko da za mu shiga tare wanda babu hisabi kun shiga ne graf kai tsaye ba bincike a hanya ba binciken komi ba a bincika abin da kai an kare kudu an yayi wuce Allah sama cikin lansu ya ce mutum dubu saba'in ko wata dubu saba'in ko ta dubu daya tana tare da dubu saba'in an kai zai baka wajen katin miliyar nafsan miliyon katin miliyar nafsan miliyon miliyar hudu da miliyan ɗari tara wannan kurin za su huce haka kurin wanda ya hukunci ne ba wani zabi ba wani bincike kurin zai ta mekon zai ta kurin Allah kai malahiya ya ce bayan ya kaya mun haka sun ma'arsala ilayya kuma ya sake aiko min da manzo Allah ya aiko min da wani manzo faqal wannan iya karantar da kai irin magana ce da yake da Allah kai tsaye yanzu kuma bayan sai magana da Allah kai tsaye yace sai ya aiko min da manzo kuma da ya aiko min da manzo faqal sai wannan manzo kai mala'ika da aiko mishi sai ya ce min ud'u tajib wa sal tu'ta bayan duk wancan wa aka ce ka yi addu'a a karɓa maka ka roƙa a baka kurin ƙowa a buɗe ka yi addu'a a karɓa wasar tuɗa ka tambayi wani abu a baka faƙultu le rasuli sai na ce wannan ɗan saƙo na Allah a wa motsi rabbin suli yanzu duk abin na tambaya a ubangiji zai bani duk abin da na tambaya za a bani faƙal sai mala'ika ɗan akin sai ce mini ma arsalani ilaik illa li wutik ai daman bai aiko ni ba wajenka sai daman dan ka tambaye ya baka eh daman dan ya baka ne ya aiko ni gare ka baka za a yi ka tambaya kura yace wala qad a'tani rabbi wala fakhar manzo Allah yace ubangiji na ya bani ba ban alfakari bane ba ba ina alfahari bane ba ubangiji na ya bani daga cikin abin da bani wa ghafara li ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara wa ana amshi hayyan sahihan ubangiji na ya gafarta min abin da na in ma nayi na zini da wanda nayi da wanda ma zan yi a gaba ya ga an gafarta min ina raye lafiya lau ina tahiyar awa bawa mana ba ta da mutu ba ina da rai ina tahiyar awa lahiya lau an gafarta mini duk abin da na gabatar kuma na gaba da na baya ya ce wa tsani Allah ta juwa ummati wala ta kadi kuma Allah ba wani abu cewa ba zai hallaka al'umma ta ba da yunwa gaba daya eh wa tsani alkausar kuma ya ban tabkin alkausar wancan tabki na musamman wanda ina shayar da al'ummata wanda yake cewa adadin abin shan adadin turbabu fab na sha kuma shi daga an sha daga nan kishirwa ta kare har abada sai dai a yi sha shan daɗi ba shan kishirwa ba eh ba kishirwa aljanna kurin za a sha ne don a more ka sha ka sha ne don ka ji daɗi ka more ba da- ba kishirwa aljanna balle ya kishirwa aljanna a neman ruwan sha a kurin duk an ga an sha ko an ci shi ne ko shan dan daɗi kurin a ci a more ne kurin yace yace wannan huwa naharun fil janna yasil fi haudi wannan wata korama ce na tabkin alkausar wa atani izza wan nasar kuma Allah ya bani buwaya da cin nasara wa ru'ub ya sa'aba yana da fi ummati sharan kuma Allah ya ban wata karama cewa Allah yana cusa tsoro cikin rawukan abukan gabana da tahiyya wata guda ka hin ji da ya wata guda tuni tahiyya wata guda ka hin je tun Allah ya sa tsoro a cikin zakatunsu ba duk ƙari mutum ya saɗe shi ke na ƙari ya ce wa a tsani kuma abin da ya bani an ni awwalul anbiya ya da janna kuma ya ban cewa a cikin annaba kaf gaba ɗaya ni ne harkon wanda zai shiga aljanna duk annabawa da iya ce fa'ati babar janna fa'astafti faiƙul man faiƙul muhammad faiƙul khazin duka umirtu allah ta ji ahadan kai da kabla manzala ke cewa tarwa na tarwa bukhari ka ruwayan manzala ke cewa ni ne farkon wanda zan in tsaya a kohol aljanna yace fa astaftiru zan kwankwasa in nemi abu ne sai ma- mala'ika mai gadi kohol aljanna zai ce wane ne in ce muhammad ya ce ai daman duka umarni daman kai aka man umarni kar in bude ma kowa wannan kokahin kai kun sai bude sai abu baya muna fata muna ciki ya ce ni ne harkon annabawa wanda zai shiga aljanna kuma watsi bali wani ummati da ganima ya halitta min da ni da al'ummata ya halitta min can ganima wanda ba a cinta wa halalana kasiran mimma shaddada ala man qablana kuma Allah ya sauƙaƙa mana abu da yawa da ya tsananta ma ɗan al'ummomi kahin mu mu an sauƙaƙa mana wala mai ja'allana fi dini min haraj bai sa mana kumci ba a cikin addini wannan ruwaya imam ahmad ya rubuta kuma da sanadi kyakkyawa ko ce sanadi masa yi wannan yan uwa duka bisharori ne ga wannan al'umma sai ruwaya da imam muslim ya rubuto ta da ta albani cikin suka fiye na albani ya kawo ta ɗaya cikin sabai ke cewa tala nan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani dare ko lokaci ya karanta fadar Allah subhanahu wataala magana Ibrahim alaihi salam inda yake cewa rabb innahunna adlalna kaseeran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim kuma ya karanta wannan magana ta Isa alaihi salam in tu'adhibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wani wani annaba guda biyu kowanne ya tausaya ma al'umma shi duk da sun shiga wani hali na shirka da Allah amma rahamar annabawa ga al'ummarsu ibrahim alaihissalam yake wannan magana bayan ya yi magana ga cewa gumaka sun batar da dewa daga cikin mutane kamar da mutane da suka hallaka shi ne ta ya Allah innahunna adlalna kaseeran minan nas wannan gumaka sun batar dewa daga cikin mutane dan haka Allah faman tabi'a ne daga cikin mutane na wanda ya bi ne ya imani da kai fa innahu minni wannan tare ki da ni wa man asani ma wanda ya saba mana da bi ni ma sai ta fa innaka ghafurur rahim Allah kai mai gafara ne mai jin kai kaga nan ya tausaya ma dumin shi sai kawo Isa alayhi salam iya cewa Allah in tu'azibuhum ya Allah idan har ka musu azaba fa innahum ibaduk wa innam bayi bayin kai kuma in ta gafara lahum Allah an ka musu gafara ma dai kuma fa'innaka an azizul hakim Allah kai ne mabuwayi mai hikima ‘yan wa'anan abin za ka ɗauka wa'innan annaba guda annabi ya karanta ayoyin labarinsu sai bayan ya karanta wani ayoyi guda biyu sai farafa a yadai wa ƙal Allahumma ummati ummati ya karanta wani ayoyi sai daga hannu ya Allah al'umma ta al'umma ta Allah ummati ummati nan kenan ya tuna hadarin alwashi Allahumma ummati ummati ummati yace bayan ya daga hannu sai wa baka sai hoshi da kuka ya tun hada halu mashi sai hoshi da kuka bayan ya kuka faƙalar lawa azza wajal ya jibril wannan ruwa ta musulun da sauran wurare ya ce ya jibril allah ya ce ya jibril izhab ila muhammad wa rabbuka a'lam fasalu ma yubkik فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرديك في أمتك ولا نسوءك yace bayan ya daga hannu bayan ya karanta wani ayoyi guda biyu ya kuka ya daga hannu ya ce Allah al'umata al'umata Allah subhanahu wata'ala ya kira Jibril ya Jibril izhab ila muhammad kai je wajen muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rabbuka alam jibril amma ubangijinka yayi kowa yayi ka sanin abin da ake ciki amma duk da ka je fasaluhu ka tambaye muhammad mai biki ka tambaye shi me ke sa shi kuka shin ka sa ta dan gata ba gata zai mu gata Allah bai da gata Allah gata me me sai malaki lele eh nake lele yace yace ka tambaye shi me ke sa shi kuka duk Allah san komi ya ce fatahu jibril sai jibril ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasala ya tambaye shi ga abinda ubangiji na ubangijinka ya turo in tambaye ka me ke sa ka kuka fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari anan sai duk da cewa Allah ya san komi ya koma faqala Allah kiran jibril ya koma ya ba Allah labarin abin da mu Allah sani ya ba Allah labarin ga abin da ya gaya mini cewa ummati ummati ya ce ya jibril Allah ki sakirin jibril jibril sai ta bai da mamud ka tahi zuwa wajen mamud faƙul ka gaya mishi inna sanurdika fi ummatik wala nasu za mu yarda da kai ma'ana za a baka abin da kake so ga al'ummaka ba za mu batsanta maka rai ba mun san kuma yana nihin alkhairi ga al'ummar wasu yawon bushara ce kwarai ga wannan al'umma wannan an wa a ce mutum miliyar hudu alasa matakin harko miliyar hudu ne ba da miliyar takwas wannan sun zai shiga harkon tafiya ba a binciken kurmin ba a bincike kurin wasu ne kurin allah zai zaɓa kwar cikin bayan shi shi mai binciken mai kama da hisabi bai bincikawa kun wasu ne cikin wannan al'umma allah zai ware manzala da kuma manzala ce su ne za mu shiga ɗan farko ne shiga farko da su za mu shiga mutum dubu saba'in cikin dubu saba'in katin miliyar nafsa miliyon Allah sama ciki kenan dan wa ta kashi da wannan aya aya ta kware ta tausayawa Isa alaihi salam ya duk da cewa Allah ya riga ya gabatar magana duk wanda ya shirka da Allah ba shi da wani agaji abu ne sananne duk wanda ya mutu ya shirka an kare sai aya ta gaba nan da kenan wannan aya in tu'azzibhum fa innahum ibaduk ya Allah in ka musu azaba wa'annan da bayinka ne wa in taghfir lahum in muka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim ya Allah kai ne mabuwayi mai hikima karanta aya ta gaba
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم نعم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
قال الله هذا يوم ينفق الصادقين صدقهم Allah mai girma da buwaya ya ce yau wannan ishara ce ga yau mulkiyama yau ita ce rana wanda gaskiya za ta amwani masu ita satin manzana a nan duniya ke cewa alaikum bisidik fa inna sidqa yahdi ila albirr wa inna albirra yahdi ila aljanna ما زال العبد يصدق ويتحفظ الصدق حتى يكتب عند الله صديقا تو إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار تو ما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب, يكتب عند الله كذابا معنى رواية hadisi ya inganta ta bukhari ko muslim ya kawo shi hadisi hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce habbai ina muku umarni da kulawa da yin gaskiya yin gaskiya ka zamanto mai gaskiya tun daga duniya iya ba mutum wata ɗabi'a wani hali na Allah taimake ka ka zamanto mai aiki da Allah ke so aiki na gari yin gaskiya kurum iya taimaka ma bawa wajen samun kyakkyawar rayuwa ta addini ya zamanto mai kyakkyawar suluk cikin rayuwar shi in da kana gaskiya tana baka damar samun tsayawa kan hanyar Allah yace bawa bai gushe ba yana yin gaskiya iya neman kurin kullum fama ke gaskiya a rayuwar shi in dai haka ce kullum a rayuwarka kana neman yace bayan ya ce kenan yin gaskiya iya shirye mutum zuwa ga aiki na kwarai aiki bir kuma shi kuma aiki na kwarai yana shiryar da mutum zuwa gidan aljanna yace bawa bai gushewa yana gaskiya iya neman gaskiya inda haka ke har sai an ma tamfon an shaida Allah ma shaida wani siddiqi ne tun daga duniya ce muhimmancin yawa rayuwa cikin gaskiya tana ma shunhuda na samun kyakkyawar rayuwa ta addini ka koma ga Allah gobe kiyama kuma ta amfane ka yace amma yace ina muku kashe da yin ƙarya yace saboda ƙarya yin ƙarya ɗabi'ar ƙarya tana shirye da mutum zuwa ga aikin saban Allah kenan ƙarya tana sa mutum ya zama tofaji eh zai samun shari'a tun daga duniya ya ta aiki shiga wuta eh ya kai sababin shiga wuta ya ce in dai mutum a duniya aiki shi kudin ƙarya wani a wani kudin ƙarya to tun daga duniya za ma tamfon wani makarishi ne haka hankali da ƙarya nan kenan Allah subhanahu wata'ala ya wannan kira na cewa hada yau mu yanfu'u sadiqin sulkum yau ita ce rana wadda masu gaskiya gaskiya su za ta amfane su na abdullahi bin abbas iya cewa nan yace yau mu yanfu'u muwahhidin tauhiduhum dan ba wata gaskiya a duniya mafi karhi irin tauhidin kaɗai ta Allah da ibada dan shine manufar ma halittar samai da kasai da kawo a duniya dan a kaɗai ta Allah da ibada to duk wani halittar gaba da kowanne yana kaɗai ta Allah da ibada ke ce kenan nan ranar masu tauhidi tauhidi zai amfani anan wasu na inkari na ga cewa sai an gama suna ga Allah kaɗai bai wadata to a ran nan kenan waɗanda suke da gaskiya dukkan in wani gaskiya da tauhidi shine a gaba kenan a ran nan za ta amfani su sai da farko Allah ce lahum jannatu waɗannan masu gaskiya yace suna da jannatun aljannoni mu ce aljanna wadda ta jari min tahtiyar anha wannan aljanna wadda ƙoramu da Allah ya shirya na madara na zumuwa na giya na ruwa tatacce na yi abin da Allah ya shirya a aljanna suna gangarowa daga cikin wasu ƙoramu ya ce wannan ƙoramu wannan ni'ima ta ta samu khalidi na fiya kuma ce abada ya tauki da magana za su dawama ba irin na biyu na duniya bane ba a je yawon shakatawa a more a je yan kudin sun kare a dawo in kun je nan ya kare a dawo a je a dawo a su wannan za a je ne an kaddara musu dawama cikin ni'imar aljanna hal abada za su dawama hal abadan abada kuma wani babban abu yace radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma za su yarda da abin da ya ba su wannan ruwaya bukhari muslim ta tabbata lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sa 'yan aljanna aljanna zai tambaye su halar radidu bayan ga sunan gaje-gaje ko muna hata muna muna cikin gaje-gaje ko mi gashi nan fala-fala ana cikin shagali ko mi gashi nan sai Allah subhanahu wata'ala sai ya ce ma 'yan aljanna halar raditu shin kun yarda ma'ana komi ya isa ba kwa bukata komi halar raditu za su ce wa malana la'asir labbaika rabbana wa sa'adai wa malana la narada wa kada ta malam su ta da min khalqik za su ce ya Allah tsarki ya tabbata gare ka almana kuma kiran ka ya Allah ya Allah me zai hana mu yarda ka ba mu abin da baka ba kowa ba cikin halittarka suna ga mai saura ma me na tambaye su su suna ga ma ba wani bukatar tambaya a ce wa karo ku me saura suna ga babu wani abu da ya saura me ya saura ya Allah me zai hana mu yarda dan ka ba abin da ka ba kowa ba cikin halittarka ya Allah a lokacin nan bayan Allah ya saka tambaye su ce su an kare ba idan su suna ba cikin ilimin su kenan an kare to a lokacin nan Allah zai ce أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا zai ce na tabbatar muku da yarda ta ba zan ƙara hushi da ku ba har abada an ce wannan shi ne mataki wanda ya kowane nutsuwa ga dukkan ɗan aljanna domin ne ne cewa dukkan wannan ni'ima da suke ciki ta dukkan nau'in ni'ima ta maganar mata kayan marmari kayan ci duk wannan shagali da ake yi akwai wata ɗabi'a da ɗan adam ke da ita na tsoron ƙarewa a duniya za ga mutum cikin daula iyakar daula amma wallahi duniyar da ga ƙololuwa iya da wata matsala in ta zo ya samu matsala tsoron ta ƙare kuma tana ƙarewa kuma karewa take in mulki ne jiyin da ke gaya mulki ki mulki ta kama shi iya daga ya tuna wata ran iyayewa sun ture shi kuma wajen mulki a kashe shi ɗan neman abin jiyin da ke mulki iya wannan tarar da ji abin ya kare ya barka ko kai ka sai ka bar shi ɗayan biyu kuma dai bai kare ba kai ka kare kai ka kare to wannan shine wannan tambaya da Allah musu ita ce yake ba su nutsuwa kenan yanzu daga wannan kenan sun samu garanti da iyawa kai dai auda ka kana cikin wani ta taba kawo da shi auda ka daga aljanna gaba daya to amma yanzu Allah musu garanti cewa daga yau na tabbata muku da yarda ta ba na ƙara hushi da ku har abada an ce wannan shine ni'ima ta samun nutsuwa ga ɗan aljanna duk da cewa akwai ni'ima ta kuma ta kowace daɗi shawara ce ta yi daɗi daɗi ita kuma ta yi kowane daɗi daɗi dukkan wani nau'in daɗin na mata kayan ci kayan sha nan duk gaba ɗaya akwai abu mai daɗi ga gangan jikin ɗan adam jin daɗi wanda ya kowanne shi kuma shi ne dubar Allah subhanahu wa ta'ala shi ma bayan wannan arzika ne ma me ya saura Allah bai saura in ba ku zan ba ku ashe Allah sai bude huskar shi hijabin da ya sa mana wanda ba mai ganin shi wanda annabi ya balla ba cikin ruwa ta musulmi Allah subhanahu wataala ya sa wani hijabi tsakanin shi dukkan halittar shi yace inda Allah zai dauke wannan hijabin da duk wata halitta za ta za ta iya kone lokaci guda Allah bai ba mu damar ganin shi ba amma hilin kiyama an shiga aljanna ni'ima mai iya kololon ni'ima Allah ya bude huskar shi makalle shi ta kowace dinadin hasan husna wa ziyada shajo shajo ziyara ke wannan tsari kan dadi dadi kan dadi dibar Allah subhanahu wataala a ce wannan shine kowace ni'ima ni'ima aljanna Allah sabai Allah ba mu da dubo shi gobe kiyama aljanna wannan yanwa shine maganar cewa khalidina fiha abadan za ta dawwama a cikin wannan aljanna har abada shi na ka ce warzanin Allah aka zalaka warzanin Allah aka ba yanzu Allah ta haiko mai girma bayan magana wata aljanna nan ana ce Imam Ibn Kathir ke cewa irin waɗannan labarai yake cewa limithal hadha falyamal al'amil wa fi dhalika fulka fitu mutanafisun irin waɗannan abubuwan labarai da ake ji akan wannan ne wurin gwagwarmaya don hamar samun wannan wuri ko wannan rana ya kamata duk wani mai aiki aiki kuma saboda samun irin wannan karama kamata a nan duniya ya zama to kuna gwagwarmayya wajen aikin alkhairi dan dacewa da irin wa domin wannan yanwa wannan ita ce ni'ima madawamiya amma duk wani abu wanda ba wannan ba wallahi zawwa yake wuce duk wani abu da sani zawwa zai wuce wata na labari amma idan ka samu wannan an kare Allah ba mu gidan aljanna yace radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda su kuma su ma za su kenan Allah ya yarda da aikin da suka yi kuma su ma za su yarda da abin da zai ba su zalika al-fawzul azim wannan samun wannan matsayi shine rabo mai girma ba abin da ɗan adam zai samu kamar wannan wannan shine dukkan wani guri da ake ɗan adam fama da ake nan ne mutum ya dace da wannan ranar ta zo ka shiga layin irin waɗannan bayi na ƙwarai Allah kama a cikin layin su bayan duka wannan bayani sai Allah subhanahu wata'ala ya rihi wannan sura ta ma'ida da cewa lillahi mulku samawati wal ard kan tata lillahi mulku samawati wal ard wa ma fihin na Allah ne mulkin samai da kasai gaba daya Allah ke da su wa ma fihin da duk abin da yake cikin samai ko kasai manan babu wani abu ɗan uwa wanda yake huta da ƙarƙashin mulkin Allah duk abin da kake gani da wanda baka gani a sama ne a ƙasa ne mulkin Allah ne halittar Allah ne bayi suke ga Allah koma ne ta san nan iya baka shi'urkin sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala mai wannan magana ga matsayin shi ke da mulkin komi sammai da ƙasai gaba ɗaya mulki shi ya ce kuma huwa ala kulli sha'in qadir kuma shi Allah akan komai duk abin da yace yana yi Allah yana da cikakken masaniya iya da cikakken iko akan komai danwa wani shine karshen suratul maida danwa mun zo gab da wannan sura karshe sai al'am danwa a gaskiya wannan sura suratul maida mun karanta ta ba ta tsawon lokaci ba amma gaskiya ta ba mu darussa da dama za mu ga wannan hutun farkon wannan sura yanda usulu albalin na alkur'ani yake yanda tsarin qur'ani mu'jiza ne a karan kai shi mu'jiza ne wajen tarkibkin shi mu'jiza ne wajen kalmomin da yake cikin shi mun karanta farko wannan wannan wanda yake da mana wannan wani filozof alkindi wanda duniyar a wancan zamani na shi wanda take yan rudu a duniya masu alfakari da loga ta larabci suna da kamar shi suna tsammanin zai iya takara da alkur'ani suka nema ya je ya kawo ko ya je ya kawo kamar alkur'ani kuma ya zai iya ya ɗauki ɗan lokaci na hutu ya ce za shi ɗan keɓance zai jaraba ko bayan lokaci ran da ya hutu aka zo aka taru da sai jarida aka taru aka zo ca an kewaye su da cindi zai zo da wani abu kamar alkurani da yan rubutu da yan doka yan rahoto kalmar da ya huta ta harko ta cewa abin da kuka nema in yi ba zai iya ba kuma wani ma ba zai iya ba kenan abin da suke son su zai labari ya ce abin da kuke nema ko kuka nema gare ni ba zai iya ba kuma wani ma ba zai iya ba yace na bude wata nace na bude sura guda surar maida yace a ai shekara kadan a shekara guda ne yace na diba wannan littafin wannan sura na ga a wuri guda inda Allah ya haramta ya toge ya istitna'i ya da wata wannan tsarin da yake cikin wannan yan kalmomi yace wallahi in wani zai yi mai ilimin magana sai ya bolin bolin mujarradat ya yi hujja wannan abin da cikin wannan ɗan abin da ya ya ce ina da sauran abin da yake ciki wannan aya ɗaya ce buɗe sama'ila in wa ya karanta karantar da mu farko-farkonta na maganar ashe wannan addini na musulunci da muke tuni tun a wata rana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a cikinta ya yi hajjin ban kwana aka ta ƙarshe wadda a nan ne ya gamu da mafi yawan musulmi a duniya kuma ya musu ban kwana cewa la'alli la alqakum ba'da ami hada ya ce daga yau ba zan ƙara gamuwa da ku ba ba na gaban gamuwa da kiran kamar yau ban kwana ne yake ya zo a nan ya iyakar bayani da ban kwana kuma a nan ayar da Allah ta alƙur'ani da Allah ya tabbatar da cewa wannan addini ya ƙare اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا wanda wani bai hude ke cewa su wannan aya inda su aka sabakar ma a littarsu da sun ɗauki ranar sabakar ta ranar idi da muhimmancin a bai hude da ke umar jiya umar wallah wata aya da ta sabako a littayinku inda a mu ta sabakowa da mun ɗauki wannan rana ranar idi kuma ka ce wannan abin ai wannan aya ni na san inda ta sabko a radda ta sabko ta sabko a ranar juma'a ranar arfa wani idi ya wuce wani musulmi wani idi ya wuce ya wuce juma'a da arfa ya arfa ta dace juma'a kai tsawon lokaci kenan an wace wannan kenan wannan aya ce mai muhimmancin gaske duk da bai hudu magana da yayi Umar mu mu kikira ba amma ya dace kenan aya ce mai muhimmancin gaske ga mai imani ayar da Allah ya ce a yau duk dokoki suke sabka a yi kaza a bar kaza a yi kaza ka ai kaza aka ce a daga yau a rin aliyau mai Allah ta akamar su ɗan uwa ka ji wa ɗan uwa ka san bata shaidan goma duk da hanga wani mutum musulmi a yau shekara dubu da rabi a dama garan sai ce akwai sabuwa Allah ta abu abu kan shekaru ala Allah shi da mu duk da wani abu shekara dubu da kusan rabi ko manzo a dama garan sai ce maka yanzu ma ko sabo ko malam wani shi ma yau iya iya ne san addini ne shi Allah ya inda ma ta wani a ta wani hadisi da ta hadisi bai ganta ba aya ta Qur'ani aya ta aya ta uku ta Maida kirkin karar Allah ta al-yawma ko da mu je bari larabci a ce ma a yau al-yawma a yau aka mantu na cika lakum gare ku dinakum addinin ku inda addini inda addini Allah ta cika shi in da abin suna addini in kuma shirme ne da bid'a wani ku zai in da addini Allah sha Allah ya tuka kuma aya ta Qur'ani aya Qur'ani ce amma ba na didi ba aya ta Qur'ani ta Qur'ani Allah ce a yau na cika wannan addini ka san kuma da Qur'ani bisa ko bisa bisa ka ba a dama garan ko ko a yami ko a Kano ka san dai wannan yake umma da yau ce ka san dai ba ta yau ce ka san ka hindi da kai da tun a watan ranar ko ba san komai ba zaka ce ma Allah ta a Qur'ani Allah ce a yau ka san ne ba ta yau bace ba ko da magana ko a nuri yau ce tunda manzo Allah yana raye iya raye wanda bayan wannan aya duk kwanaki da manan da yan kana Allah mai cikawa yace a yau na cika muku addini amma malakawa to malakin yace ya hudu in an malaka ba ban malaka wannan mutane kun san da malakiya ne ko yan tawara ne wallahi ba mun san malakiya Allah ba su imam malaka ba ba rutu ba ruwan malaka dan bid'a wallahi kuma mutum ce ka wai imam malaka ba ruwan malaka dan bid'a wallahi ku fita da kun hudu ku da gurin yau haje mun malaka ba ta malakiya imam malaka yana fada iya kada da bid'a to imam maliki shine an kai bagani ayaba ko a ce ne bagani ayaba ko kai bagani ayaba to ga imam malik iya fasara maka wannan aya an kai bagani malam daya cikin almajiran shi wanda ba maliki ne na gubu na kabu da kaf a gaban maliki ya karatu bin majishun yace sami'tu malikan yaqul naji ba karanta bai malin namu jiya da kunnan shi yace naji malik iya cewa man ibtada fil islam bid'atan yaraha hasanan faqad za'ama an rasul khan risala duk wani kirkiri wata bid'a yace ga bid'a hasana radar ce eh zara sun ce ba mu ka ce ba mu malaka ce amma ka dauka magana malaka ce ba ba ta mi kyau eh malaka ce ba mi kyau ba mu ba malaka yace ba mi kyau in kuwa malaka yace duk wanda yace ga wata bid'a mai kyau in ji malik yace ga wata bid'a mai kyau to matsayinka kamar ka ce manzon sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci sakon Allah subhanallah haka matsayin duk dan bid'a imam malik ce duk wanda ta ga bid'a sabuwa cikin addini malaka ce to ya matsayin shi kamar ya ce manzo Allah ya rike sakon Allah kun malik ya kai kawo wannan aya ya karanta ta al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu islam da shi da zaka sha aya yace malik yace duk abinda na addini malik yace duk abu na addini wanda babu shi shi malik ba tsakanin shi da manzon Allah shi kai shi 100 da ya kadan da nan ya ya ayin hiji malin manzala yana da shiga 80 da yanka da- da mutuwa ayin malin da shekara goma ta da hudu ko da hijira ko sai manzala kan ya shekara 80 da da hudu da mutuwa aka ayin malin shekara nan kusan dubu ɗari hudu misali malik ya wani magana malik ya ce tun ko a zamanin malik a zamani na malik ya ce a yanzu ya ce duk abu na addini da babu shi a sabkar wannan aya ya malik ya ce duk abu mai suna addini da babu shi sabkar wannan aya malik ya ce a yau a zamani na bai zamanto addinin Allah ku ji wayan wa malik a zamanin shi amma yanzu mutum shekarar dubu da rabi ya ce a damagaran ko a kano shi ma ya kamata a yi kaza mabiya san Allah ne kusan annabi ne yaudara Allah shaidan mu kinan wa a takaice dai wannan kaga wannan sura ta kanta da mu dai addinin Allah ta ji kuma a akwai an farla romo ko romo an farla ce kuma tun a ranar Allah ce wa atmamtu alaikum ni'imati ko an farla to farla ma an tuka ta ba wata farla da zaka daga baya ba wannan farla kan ta kare ba da zaka ba manzo Allah ya ce na cika muku ni'ima ta na cika wannan musulunci shi ne addini kuran a wannan aya ta karantar da mu haka ta karantar da mu mu'amala da abokan adawa da kahurai allah ya mana kashe cewa wannan addinin wallahi diyan da mutum maka daɗin baka ƙarya ce wani wanda ba musulmi ba fesa addinin musulunci ƙarya ce ba wani mutum ne ba daɗin baki bai wa wanda ba musulmi ba su addinin zuci bai wa kakka amince da shi kuma kakka amince da wani zai isa addininka haita mace addininka kai ya ce bai wa kai ne musulmi kai ne mai kare addinin Allah kai ka ta kai addinin Allah kuma ta karantar da mu wannan qur'ani Allah ya sabkar da shi dai ya zamanto shine dokoki abin dokaran bai zo kun da karanta a karanta a sallah kurin a karanta ma sauka ma ta kara a ya zo a karanta a samu lada a karanta mu bi dokokin Allah a ciki ɗan wani lokaci na ga yayi Allah kan gobe insha Allah farkon su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته